babu shuru labani wallahi ta'ala bai ni farfin wajen labanan hajjatar sayi ga shari'i ina ɗan abin nan ta wanda ke na zama da wanda ce a bayar da shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله باب شرب اللبن باب شن نونو وقول الله تعالى لفتن الله تعالى ليتي من بين فرس ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين wato nono yana fitowa tsakanin wato dagwadagon wato timbi dagwadagon timbi da kuma jini a tsakanin waɗannan guda biyun wato allah yake fito da nono za ka gan shi labanan nono ne halisan tsarkakakke sa'igan mai daɗin haɗiya lishari biyu daga masu sha ba za ka ga wani wato cuɗanyan wani abu a cikinsa ba wannan kaɗai ya isa ƙudurar ubangiji a gane ikon allah ta baraka wata ala wanda aka ga tambiyar da yake da dagwadagon da yake cikinsa da kuma jini da jan jini yake a ce ko an fitar da abu fari sal ta lafiyayye babu wani abu da wato babu wani abu za a ce za a tashi a cikinsa to wannan ya isa san kudurar ubangiji ta baraka wata ala حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة سعيد بن المسيب أكبو عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه الله رضي شيء قال أبي هريرة أيشي وتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسري به an zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daren da aka yi Isra'i da shi wato bi kadahi labanin da wato ƙwaryar nono wato waka dahi hamrin da ƙwaryar giya ya kama zala sai ya zaɓi ta ta wato ta nono ya sha ta madara ya sha shi ne jibril ya ce ka zaɓi fitira da ka zaɓi ta giya da al'umma ka sun hallaka حدثنا الهميدي سمع سفيان اخبرنا سالم ابو النذري wato shi sufyan ya ce salim abin nadir ya ba su labari annahu cewa shi salim abin nadiri sami a umairan ya ji umair maula ummul fadli bararren ummul fadli ya haddisu yana zantarwa shi kuma ya samo shi an ummul fadli daga ummul fadli qalat ummul fadli ta ce shakkan nasu mutane sun yi kokonto fi siyami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm arfa cikin azumin manzo Allah ranar arfa ma'ana suna kokonto manzo Allah ya azumi ranar arfa ko bai yi wato azumi ba shi dai azumi ranar arfa da gairul haji ne ga wanda bai je haji ba amma wanda yake aikin haji yana can yana arfa kaga ba za a ce azumi baya azumi wannan to mutane suna kokonton yayi wannan azumin ne ko bai ba sallallahu alaihi wasallam ta ce fa'ar saltu ilaihi bi ina'in ta ce sai na aika wa manzala sallallahu alaihi wasallama ƙwariya fihi labanin da nono a ciki to fashin riba sai ya sha kaga ba kokonto a ciki kaga bai azumi ba kenan fakana subiyanu subiyanu ya zama rubba ma kala da yawa dai kala ya ce wato shakkan nasu fi siyamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mutane sun kokonto cikin azumin manzala sallallahu alaihi wasallama yawan ma'arafa da ranar arafa fa arsalat ilaihi ummul fadli sai ummul fadli ta aika masa wato ta aika masa da wannan ƙwaryar nono eh fa iza wakifa ne ko wakafa na ku wakifa to sai aka tsayar alaihi ga manzala sallallahu alaihi wasallama ma'ana aka tsayar da shi wanda ya zo da shi din wato ya sha ko kuma wakafa alaihi sai manzala ya tsaya bilbina ilil fa'ili kenan ko ya tsaya ya karba ya sha ya ƙara sai ya ce huwa an ummul fadli wannan daga ummul fadli shi wanda aka aiko yake cewa ummul fadli ƙala kai manzo Allah shine manzo Allah sai ya ce an ummul fadli daga ummul fadli aka kawo wannan Mm.
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء Aha.
أبو هريرة بقدح من لبن من النكير فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أل- اللهم اكره ولو أن ترد عليه هدى
حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سالم وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله قال يتي جاء أبو حميد أبو حميد يازو بقدهن da wato ƙwarya min labanin ta nono minan niki'i daga niki niki'u shi an niki'u sunan waje ne wadi ne eh, a cikin wato wadil aqiq eh, daga wadul aqiq wurin yake faƙalar lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ala hammartahu me ya hana a ce ka rufe bakinsa ma'ana ka rufe ƙwaryar ya zo da shi a buɗe ya ce ala hammartahu me ya hana ka zama ka rufe shi walau an ta'ari da alaihi wudan ko da ka gindaya ko da ka gindaya wato wani itace a tsakiyarsa ka gani ko ka gindaya itace a tsakiyar ƙwaryar ka gani in ka gindaya ka kamar wani nau'i ne sutura ce wacce take ma'anawiya Eh, in ba in ba ma rufewa kai gaba ɗaya ba to ka samu wani ice to ka gindaya a kai to shi ma wannan gindayen yana hana shigan abubuwa Eh,
حدثنا أبو kamar bakin ƙwarya faɗinsa sai a samu dogon ɗan itace sai a ɗora a kan tsakiyarsa sai a ɗora a mai shaka kai
حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا عمر قال سمعت ابا سالم يذكر عن قراه عن جابر رضي الله عنه قال جاء ابو زبير رجل من الانصار من النكي بإناء من لبن الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الا حرمته ولو ان تعرض عليه هدى حدثني ابو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش أعمش قال يتي سمعت أبا صالح ناجي أبا صالح يذكر ينا بعد labari yace urahu ina ganin labarin da yake bayarwa shi kuma an jabirin daga jabiru ya samo shi radiyallahu anhu Allah ya shi kare yace ja abu humaydin abu humaydin ya zo shi abu humaydin dinnan rajulun mutum ne min al-ansar daga cikin wato mutanen ansar mutanen madi'a ya zo minan naƙi'i daga naƙi'u kamar da muka ɗa sunan waje ne ya zo bi ina'in da ƙwarya min labanin ta nono ilan nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala khammartahu me ya hana wato ka rufe shi eh walau an tare da alaihi udan ko da ka gindaya wani itace akan bakin wato ƙwaryar wa haddathani abu sufyan abu sufyan ya zantar da mu an jabirin daga jabiru annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam bi haza da wannan hadisi حدثني معاوية بن مسلم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه قال أبو بكر مررنا براء وقد عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه فحلقت كفة من لبن في قدم فشرب حتى رضيت وأتانا رسول بشم بذل بشم على فرس فدعا عليه فدعوا إليه رسول أن لا يلقوا عليه وأن يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمود أخبرنا النذر أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال أبي إسحاق يتي سميت البراء ناجي براء بن عازب رضي الله عنه الله يرضى شي قال يتي قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabato Madina daga Makka wa Abubakar ma'ahu Abubakar yana tare da shi Kala Abubakar wato sai Abubakar ya ce mararna bira'in mun shuɗe da wani wato makiyayi wakar adisha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kishi kala abubakarin sai na abubakar ya faɗa da yalla wa Allah ya shi ya ce fa halabtu kusbatan ne sai na wato sai na tatso zubi min labanin na nono fi kadahin a cikin ƙwarya fa shariba sai manzo Allah ya sha wannan nono hatta raditu har dai na yadda da hakikatan ya goshi eh wa wa ata na suraqatu bin jusunu sai suraqatu dan jusunu kuma ya zo mana ala farasin eh bisa doki fada alaihi wato sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a alaihi a kansa eh ba ba ba akwai banci da a alaihi daban da a ilaihi kuma daban eh in an ce da a alaihi to addu'a ce wato ba mai kyau ba eh wato in kuma an ce da alahu to yayi masa addu'a ta alheri ya samu wani abu na alkhairi eh to fa da a alaihi wato ai shine mazala da ya biyo mazala ai shine mazala ya masa addu'a ya kife to wannan kifewa ai ba alheri ba ce eh sosai a ce da a alaihi a kansa ya eh in kuma da za a ce ya kife ne mazala ya masa addu'a ya tashi sai a ce da a lahu mazala ya masa ya yi addu'a lahu gare shi to shine ya tashi to faɗalaba ilaihi suraƙatu allah ya yadu alaihi sai suraƙatu bin maliki bin jusim sai roƙi manzo Allah sallallahu alaihi kai bina roƙon su kai kuma masa addu'a irin wannan eh wa an yarji a kuma zai koma eh maimakon ai yadda kissa take ai da ana faɗar ta an santa kissa ce ta hijiran manzo Allah lokacin da aka turo suraƙatu din shi ya bi manzo Allah masanin hanya ne shi suraƙatu masanin hanya ne to da aka wayi gari su ƙurashawa su abu jahil suka nemi manzala suka tabbatar manzala ya fita to sai suka ce duk wanda ya samu manzala ya kamo shi ko a raye ko a mace to za su ba shi raƙumi ɗari to shi ne suraƙatu shi kuma sanaya sai ya ɗau tagosa sai ya bi manzala sallallahu alaihi wasallama shi ne ya bi manzala ya bi hanya yana ta bin hanya yana ta bin wato tsawon manzala yana ganin hanya yana ganin kafafuwansu har sai da ya hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma wannan lokacin sai na abokan yana tare da manzo Allah wani zubin abokan sai zo gaban manzo Allah ya rika tafiya a gabansa wani zubin kuma sai ya dawo yana tafiya a bayansa wani zubin kuma ya komo damansa wani zubin ya komo hagun dinsa to shi ne aka ce to saboda me yake haka sai ya ce a saboda ko me zai zo kan ya samu manzala shi ya same shi shi yasa yake tsayawa in wani abu ya taho daga baya to san da ya dawo bayan to shi ya same shi kafin ya samu manzala idan ta gaba aka doso manzala to yana gaba a same shi kafin dai wani abu mara abin ki ya samu ga manzala to shi ya same shi to shine sai wato a wata ruwaya aka ce shi a sai na bakar ya jiyo tafiyar suraƙatu ya hango ƙorarsa shi ne shi da maza Allah ya rasu an fa biyo mu an fa biyo maza Allah ce ba su riske mu ba shi ne maza Allah ya yi addu'a ya yi surakata addu'a shi ne surakatu ya kife a cikin yashi to yashin ya fara zuƙarsa shi ne ya riƙa maza Allah ya cece ni ba zan bi ka ba zan koma zan koma shi ne maza Allah ya masa addu'a shi ne ya fito da ya fito sai kuma bin maza Allah sai manzo Allah ya kuma addu'a ya kuma kifewa ya kuma kifewa ya shi yana neman ya haɗe shi sai yake ya rantse shi in ya fito ba zai bi shi ba to da ya kuma fitowa manzo Allah ya masa addu'a ya fito sai ya kuma bin sa to shikenan kifewa ta uku shine ce to ba zan yi ta hudu ba in kasa in kai min wannan addu'a to zan koma kuma ne maka alkawari ko na haɗu da masu neman ka a hanya zan juyar da su in ce baka wannan hanyar shine ya ce amma ina son ka rubuta min wani abu wanda in na koma bayan ka isa madina bayan ka tsayar zan nuna cewa ba shakka na ganka domin shi an san in ya koma bai samu manzala ba kamar faduwar darajarsa ce tun da shi an san shi masanin hanya ne zai iya bin hanya kuma ya samu wayanda ake nema to kaga in ya koma bai samu su bi darajarsa ta faɗi to shi yasa ya ce yana son a yi masa rubutu wadda zai iya nuna ya ce ba shakka ya haɗu da su a san dai ya same su amma bai dawo da su ba bai iya dawo da su ba eh to shi kenan sai ya manzala sai ya masa addu'a shi kuma ya alkawari ya koma ba zai gaya wa mutane ya samu manzala a hanya ba duk wanda ya taho sai ya kawar da shi ya ce da shi ai baya nan ai na bi na je har wuri kaza ban same su ba ai inda suna wannan hanya ai da na gansu a canja hanya to ya ta mai da ya ta mai da ba wanda suka biyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shikenan manzo Allah sai ya rubuta masa wannan takarda shine fafa Allah nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya rubuta masa takarda shikenan ya koma mhm حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نيم الصدقه للقلب والسبيل من حجم والسبيل من حجم فغلوا بناء وجهوه بالاخره مهم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي أن عبد الرحمن أن أنس وأن عبد الرحمن وأن عبد الرحمن أن أن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن يا كربو دغ أبي هريرة رضي الله عنه الله يدد شي إيه shi kuma abu hurairah ya ce annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ni'imar sadaqatu madallan wato sadaqa allikatu safi min hatan to min hatan shine mansubin ce madallan wato sadaqa shine min hatan al min hatu shine wato taguwa wacce ake wato diban nonanta shine ce madallan wato wannan wannan baiwa a ce taguwa eh ita ce wato allikatu wacce wato ake tatsan nonanta eh, wato ake tatsan nonanta a safi wanda yake tsarkakakke wa shatu da kuma akuya a safi tsarkakkiya ita ma min hatan wato baiwa ce ta gudu tana samako bi ina'in da ƙwarya wata ruhu kuma ta maraita bi akhara da wani Mhm.
حدثنا ابو عاصم عن الغزالي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فاما ببطا فقال ان رسول سمع قال ابراهيم بن الاموال عن شعبه عن رسول والده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت الى سجلتي فاذا اربعه انهار نهراني ظاهراني ونهراني باطناني فاما الظاهران النيل والفرات وأما بعد ذلك فنهران في الجنة يؤتي ثلاث أقدار قدم فيه لبن وقدم فيه عسل وقدم فيه خمر وأخذت الذي فيه اللبن وشربت وقيل لي أسقط الفطرة أنت وأمك قال هشام وسعيد وعمار فكذلك عن أنس بن مالك أن عن أنس بن مالك بن سمسعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار نهوه ولم يذكروا ثلاث أحداث آه. حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عبيد الله wato dan Abdullahi ya karbo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya yarda da su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shariba labanan manzo Allah ya sha nono fama da mata sai je kuskure bakinsa wa ƙala sai manzala ya ce inna lahu dasman ai yana da maiko ne eh yana da maiko ma'ana wannan maikon shi yasa ya kuskure bakinsa wato don ya fitar da wannan wannan maikon ƙala ibrahim bin dahmana ibrahim dan dahmana ya ce shi kuma ya karbo an shugabata daga shugabata shi kuma shugabata an katadata ya karbo daga katadata shi kuma katadatu ya karbo an anas daga anas dan malik anas dan malik kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rufi'itu ila sidrati an ɗauke ni an ɗaga ni zuwa ga sidratul muntaha fa iza arba'atu ah- anharin a nan wajen sidratul muntaha sai naga korami guda hudu naharani korami guda biyu zahirani wato mabayyana ne zahirai ne wani harani sauran ƙorami guda biyu kuma baɗina ne na baɗini ne ba a ganin su ba a ganin su fa amma zahira ne amma ko- ƙoramin nan guda biyu na bayyane an nilu shine ruwan nil wal furatu da furatu shi nil a misira yake shi kuma furatu a siriya yake shine daga siriya ya shigo har iran eh, wato shine furatu to wa'annan su ya gani a sidratul muntaha wato ƙoramai zahirai babayyana guda biyu wa'annan da nil eh, da nilu da kuma wato furatu wa ammal baɗina ni amma ƙorami biyu da manzala ya ce ya gani na baɗini ya ce fana harani fil jannati ƙoramai ne guda biyu a cikin aljanna to wannan ya gansu ya ce fa ucitu bi salasata a gadahin sai aka zo min da ƙware wani guda uku ƙaduhun fihi labanun akwai ƙwarya ɗaya akwai nono a ciki wa ƙaduhun fihi asalun akwai ƙwarya ɗaya akwai wato zuma a ciki wa ƙaduhun fihi khamrun ɗaya kuma ta ukun ƙwarya ce akwai zuma a ciki ce fa akhattu lazi fihi labnu sai na ɗauki wanda yake da nono a ciki ma'ana ya ɗauki wato ƙwaryen nono ya ce fashe rubje mazala ce sai na sha bakila ne sai aka ce da ni a sabtal fidira ta ka dace da fidira eh wato an ta ummatuka kai da al'ummaka duk kuna cikin fidira ma'ana fidira wato addini ana kan addinin musulunci kala hisham hishamun ya faɗa wa sa'idin da sa'idu hammam da hammamu su kuma suka ce an katadata sun karɓo daga katadata shi kuma katadata ya karɓo an anas bin malikin daga anas dan maliku shi kuma anas ya karɓo an malikin daga maliku bin bayan malik bin sa'ata shi kuma anas bin malik ya karɓo daga maliku dan sa'ata shi kuma maliku dan sa'ata ya karɓo an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓo ci ruwayarsa fil anhari a cikin wayannan koramin to duk ya rawaito na hauhu irin wato abin da suka faɗa a cikin hadisin tun daga farko amma walam ya zukuru salasata a gadahin a cikin ruwayarsu ba su faɗi wa'annan ƙoramai guda uku ba a cikin tasu wa'annan ruwaya wanda aka rawato daga hisham da sa'id da kuma hammam shi kuma daga gadadada shi kuma daga anas bin malik shi kuma daga malik bin sa'asa'ata anin nabi to duk sun daidai da wacce ruwaya ta baya kawai sai dai su a ruwayarsu ba su faɗi cewa wato an zo da manzo Allah kware wani guda guda uku ba da ta nono da ta zuma da ta giya su a ruwayarsu babu wannan nan aka samu sabani
باب في إذاب الماء عن عبد الله بن مخرمة عن مالك عن شهاب بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك يقول كان أبو طلحة أكثر أنصارهم بالمدينة مالا من نحل وكان أخف ما يدعوها تستقبل المسجد
Mhm.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها ويشرب من ماء فيها دين قال أنس فلما نزلت لم ينزل بر فجلسوا يمرجون أمر الله فقال يا رسول الله إن الله يقول لم ينزل بر فجلسوا يمرجون وإن أحب مالي إلي خيرها وإنها صدقة لله فارجو برها وكفرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك مال راجعهم أو رايهم شك عبد الله وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة أقرب يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني أمه قال إسماعيل وهيئ ليحيى رايهم
باب استئذاب الماء باب واتو داد الروا إيه، حدثنا عبيد الله عبد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله شي- واتو واتو شي اسحاق بن عبد الله انه سمع شي ياجي انس بن مالك بن مالك يقول لنا cewa kana abu dalhata abu dalhata ya zama aksara ansariyar madinati malam shi abu dalhata sahabi ne na manzala kuma daga cikin ansaru yake ma'ana mutumin madina ne to shine ya fi wato dukkan mutanen madina ansaru wanda suka taimaka manzo Allah to ya fi su ya fi su wato hali ya fi su kuɗi min na halin daga dabinai yana da dabinai saboda mafi yawancin dukiyarsu a lokacin wato in mutanen madina ne, yawancin dukiyarsu dabino shine dukiyar wa kana habbu malihi ilaihi bayru ha'a mafi soyuwar dukiyarsa mafi soyuwar dukiyarsa gare shi a wani lokacin bayru ha'a ita ce wato gonarsa ta dabinai ta bayru ha'a gonarsa ce ta dabinai to ta fi duk wata gonar da yake da ita ta dabino soyuwa a gunsa wa kanat mustaqbilal masjid kuma tana gaban masallacin madina tana kallon masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadkhulha lokaci lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana shiga cikin wannan gonar wa yashrabu min ma'iha min ma'in yana sha min ma'in daga ruwa fiye a cikin ta ɗayyibin ruwanta da daɗa ne to maza Allah yake shiga sai ya shiga ya huta a ciki kuma ya sha ala anas mala anas yace to falan ma nazalat lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yayin da wannan wato ayat ta sauka wato Allah yana cewa ba za ku samu wato alheri ba sai kun ciyar daga abin da kuke so ma'ana an kuna so ku samu alherin Allah cikakke to shikenan ku ciyar da abin da kuke so ba wanda ba kwa so ba eh ba wanda ba ka so ba eh ka samu wanda kake so in sadaka ma za ka bayar mahmud irin shinkafar da kake ci to ita za ka ɗebo to ka ba da ita eh ka a ɗebo a ba da burtuntuna eh a ɗebo mai kyau a baya sharif eh ta ɗebo mai kyau ita ita ita za ka bayar eh duk abin da ka san kai ba za ka ci ba to ka kauce wa ba da shi allahumma sai dai idan ka san dai yana da amfani ka kuma ko wani uzuri ne yasa ba za ka iya cinsa ba amma dai abin da ake so abin da kake so wa kanka to ka so wa mumini dan uwanka eh la yuminu ahadukum hatta eh yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ba ɗayan ku da imaninsa zai cika sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa to akasi kuma eh sai ka ƙi wa ɗan uwanka mumini abinda kuma kake ƙi wa kanka duk abin da ba ka so kai ya same ka to ka ƙi ɗan uwanka mumini shi ma ya same shi eh abin da kuma kake so ya same ka na alheri to kai raja'i ko ba ta hanyar ka ba to mumini ɗan uwanka shi ma ya samu wannan to duk wanda ya samu wannan to ya samu cikakken imani eh to shikenan sai manzo Allah yake cewa ka ce da abin da kake so eh wa inna sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi wato Allah yana cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to wa inna ahabba mali ilayya sannan mafi soyuwar dukiyata a wajena bairuha'a ita ce gonata ta bairuha'a duk abin da na mallaka na fi son bairuha'a da shi wannan abu ko menene a bayan bairuha'a yake to wa inna ha sadaqatul lillahi ya rasulullah ga ta na kawo ta sadaka saboda Allah eh arju birraha ina kaunar sakamakonta daga Allah wa zuhraha da tattalinta inda lahi a wajen Allah fa za'aha ya rasulullah haisu shi haisu araka Allah ga ta na kawo maka kasata duk inda Allah ya ce kasata kasata na bayar eh ka ji imani na sahabban manzo Allah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi bakhin madalla madalla zalika malun rabihu wannan dukiya da ka ba dukiya ce mai riba eh mai riba to riba ta ko dama a zahiri a zahiri ma ribar ta dukkan alheri ɗaya zai a ninka shi goma kaga ko a iya goma aka tsaya ai an ci riba to balle Allah ya ce zai kai shi ɗari bakwai daga ɗari bakwai ma zai iya rinkawa yadda ya so eh ko kuma ralika malun raihun dukiya ka ba da dukiya wato mai hutarwa shakka abdullahi abdullahi ya yi kokonto shi wanda ya ruwaya hadisin a nan yi kokonto manzala cewa ya zalika malun rabihun ko zalika malun raihun to shi ne kokontar rawi din mai ruwaya hadisi shi ne abdullahi ya ce wa ƙarsa mitu makulta eh sai manzo Allah ya ce da shi a hakika na ji abin da ka faɗa wayan ni ara ni dai ina ganin an taji alaha ka sanya wannan gonar taka sadaka fil aqrabina a cikin makusantarka wa qala abu dalhata sai abu dalhata ya ce da manzo Allah ya ce af'alu ya rasulullah zan aikata haka ya manzo Allah to faqa sama ha abu dalhata sai abu dalhata ya raba wannan gonar fi aqaribi a cikin wato makusantansa wafi bani ammihi da 'ya'yan amminsa wakala ismail bala ismail ya ce wai haya bin yahaya da haya dan yahaya su ma a ruwayarsu zalika malun rayihun eh su ma a ruwayarsu to amma yanzu gonar baki ɗayanta tana cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin ma sanda sayyidina usman zai ƙari eh sanda sayyidina usman zai ƙara masallacin haramin madina tun a lokacin bairuha'a wato ta shiga cikin cikin cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh
قال الأيمن فالأيمن
babu shuɗin labani bilmai babu shuɗin ya nono da ruwa حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن زهري قال زهري يتي أخبرني أنس بن مالك أنس بن مالك يا بال لابار رضي الله عنه الله يرضى شيء أنه شو شيء أنس بن مالك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا يا شا نونو wa'ata darahu sai zo gidansa fa wato da sai zo gidansa wato da sai zo to shi sai zo gidan anas bin malik kenan ya ce fa halabtu shatan ya ce sai na tatso masa wato wato sai na tatso masa nonon akuya eh wa shubtu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min abili sai na cudan ya ma manzala wannan nonon daga wato ruwa na wata rijiya a gidan bai fata na walal kadaha sai manzo Allah ya karbi ƙwaryar fashari bai ya sha wa an yi sarihi abubakarin sai na abubakar yana hagun ɗinsa wa an yi minihi a arabiyu to wani balaraban kawai kuma yana hagunsa to fa a ɗa arabiya to da ya gama abin da ya faru manzo Allah yana so ya ba abubakar shi kuma abubakar ba shine a dama ba sai ya ce da shi wannan balaraban kawai ce to kaga dai kai ya kamata in bawa kai ne a dama za ka yi abuwa ga dattijo in fara bashi sai ce ai ya rasu da ba zan fifita kowa akan sauranka ba kowaye ban yadda ka bashi ba ni za ka ba to shi kenan mazala shi to dama haƙƙinka ne sai mazala ya bashi ya bashi to fashe riba fatana wala kada su fusa riba an yi sari ya abubakarin an yi mini a rabiyu sai na abubakar yana hagun dinsa wani balarabe kawai yana damansa fa a dal a arabiya shikenan sai ba nan balarabe eh ya ba balaraben fadlahu sauran shi sauran abin da mazalan ya sha sai ya ba nan balaraben sun makala sai mazala ya ce al'aimana al'aimana dama da dama kai ma in ka gama ka ba na damanka na dama ya ba na dama na dama ya ba na dama har sai ta zagayo nan dama ake bawa حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابو عامر حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سعيد بن الحارث يا كربو daga جابر بن عبد الله رضي الله عنه Allah ya da su annan nabi sallallahu alaihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da khala ala rajulin min al ansari ya je ya shiga wajen wani mutum daga cikin mutanen madina wa ma'ahu sahibul lahu yana da wani abokinsa faƙaɗa lahun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi in kana inda kama'un akwai ruwa a wajenka ba ta da yi kwana hazihin lalata a wannan dare fi shannatin a cikin a cikin wato salka to idan da akwai ka ba mu sha wa illa idan kuma babu kara ana to sai mu je mu sha da baki wato abin da ake cewa menene ne wato ana karau to za ka ɗauki ko da kama a ce ka ɗau robar suwan ka buɗe bakinta ka sha kakakakak to wannan karau ne ko kuma ba wato ba ka ɗauko ƙwarya ta ƙwarya ba masanan ko kuma ka je gindin inda ake tatsar nono ka kafa bakinka ka tatso kana sha to shi ma wannan ana ce da shi karau a larabci to in babu to za mu je sai mu sha ta bakin abin ƙala ya ce wa rajulu ya ce mai ruwa ya ce wa rajulu mutumin kuma ya samu mazala ya samu mutumin ne yi haƙulul ma'a yana wato juyar da ruwa fi ha'idihi a cikin lambunsa ai an san yadda masu lambu suke tahawilin ruwa Eh, idan aka ruwan ya taho su- aka zubo shi za su zo su buɗe nan ya shiga in ya cika su toshe ko sai su je can su buɗe ya shiga to wannan shine tahawilul ma'i Eh, in suka buɗe nan ya shiga ya cika daidai gwargwadon abin da ake so ya shiga sai su kuma su toshe shi ruwan sai ya gaba wato komi irin komi komi din nan Eh, su buɗe wancan komin shi ma ya shiga to mutumin haka yana cikin gonarsa yana yin haka ƙara sai ya ce faƙalar rajulu sai wannan mutum ya ce ya rasulullah ya manzo Allah in di ma'u ni dai ina da ruwa ba ta da ya kwana fandalaga sai tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilal arish zuwa ga wata wato wata wata rumfa eh ƙala sai ya ce fandalaga bihi ma sai ya tafi da su fasa kaba fi kadin sai ya zubo ruwan a cikin wato mas- a cikin wato ƙwarya eh sun mahalaba alaihi wato min dajinin sai sai wato tatso wato nono daga wato do- dabba daga cikin wato wato ra- raƙuminsa wato wanda yake da- ta kiwon ta kiwon da ake kiwo a wajen Eh, ƙala ya ce fashe riba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha sun mashariba sannan ya kuma sun masharibar rajulu sannan sai wannan mutumin ya sha allazi ja'a ma huwa wanda ya zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam آمين هدينا صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد. وقال- الحمد لله رب العالمين